الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا أشرند ترى قوة الربيع الثاني shekara ta 1434 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 11 ga watan uku shekara ta 2013 a lissafin turawa yau muna darasi na tara a cikin wannan sura mai albarka suratu alma'ida ina jin idan ba a manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta wato 34 fadin Allah madaukin sarki illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim banda waɗanda suka tuba kafin ku samu damar kama su ko su shiga hannun alkali fa'alamu wa anna Allah ghafurur rahim ku sani cewa duk wanda ya tuba lalle Allah mai gafara ne mai kuma jin kai yau za mu tashi aya ta 35 fadin madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu taqullah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون الله يكرا قوتن دسكي إيماني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا قوتن دكي إيماني كجزوران الله وابتغوا إليه الوسيلة كنيمي كسنشي إذواغ الله مدوك كنسركي أي اطلبوا القربة إليه تبارك وتعالى wajahidu fi sabilihi ku jihadi saboda ɗaukaka addinin Allah maɗaukakin sarki la'allakum tuflihuna wannan shine zai sa ku rabauta ku samu dacewa da samun rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan aya tana kira ne akan a jaddada tsoron Allah kuma abu dukkan hanyar da za a samu karbuwa wajen Allah dan mutum ya samu karbuwa gurin dan adam bai samu karbuwa wajen Allah ba ya zama aikin banza ya zama shirme ku yi kokari ku kama kafar ubangiji ku samu dacewa da ubangiji ya zamanto ku ne na kusa da Allah yan fadar Allah kenan bayin Allah na kwarai masu ibada masu bin Allah sau da kafa sai ya ce يا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه نعم ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم كل زوران الله كزمان توما سي إيماني أما ودن دسك كافر شوى أبنجي إن الذين كفروا وسني شوى دو ودن دسك كافري لو أن لهم ما في الأرض جميعا da a ce sun mallaki duk abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya komai da komai wa mislahu ma'ahu da abin da ke cikin ƙasan da wani irinsa liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyama su tattara abin da suke suka mallaka ma fil ardi jami'an din wa mislahu ma'ahu din su hada su miƙa wa ubangiji liyaftadu bihi dan su fanshi kansu min azabi yawmil qiyama dan Allah ya tsare su daga azabar tashin alkiyama su yi amfani da dukiyar da suke da shi ta duniya gaba ɗaya su bawa Allah wallahi ba za su taɓa kubuta ba ma tuqbila minhum ba za a karba ba Allah ya ce ba ruwansa da abin da za su bayar wai in ma kuna gadarar dukiya ne ka san babu wani wanda zai kasance yana da dukiya a ce wai yana da abin da ke cikin ƙasa da abin da yake wajen ƙasa da kuma ninkinta ba wanda yake da wannan to da a ce wai ana iya fansa a ba da wani abu a kiyama dan a kubuta daga azabar Allah to wallahi in kafiri zai ba da wannan dan Allah ya tsare shi azaba to Allah bai zai karba ba to sai ana so a nuna muku ne cewa a kiyama ba amfani da kuɗi a kiyama ba amfani da matsayi ba amfani da jahi ba amfani da ni na san wani babu wannan a kiyama kurin kowa aikinsa ne zai kubutar da shi ma tuqbila minhum ba za a karba ba law annal kafira malaka duniya kullaha da a ce har ne kafiri zai mallaki duniya dukanta da misalin duniyar gabaki daya ya ce ya Allah ya Ubangiji na tuba ga fansan wannan ka rike na haƙura da ita ka kyale ni daga azaba ba za a karɓa ba lam yuqbal minhu zalika alfida wannan fansa da yake nema ba za a karɓa ba so ashe wannan yana nuna hatta kafiri zai yi nadama ranar tashi alkiyama ashe inda yana da wani abin da zai bayar zai bayar amma kafircin shine zai hana Allah wato ya ki ya karbi fansar tasa saboda ya mutu yana kafiri walahum azabun alim Allah ya ce suna da azaba mai raɗaɗin gaske saboda kafircin da suka kasance suna aikatawa yan uwana wannan aya akwai abun tsoro a cikin ta kwarai da gaske yanzu kaga a duniya idan mutum yana da kuɗi a wurare da yawa a duniya yana da kuɗi ba a iya hukunci a kansa a wurare da yawa na ce wurare da yawa akwai wurin da har yanzu ɗin a duniya ko mun kuɗin ka za a hukunta ka amma dai banda irin wannan ƙasar tamu wanda cin hanci da rashawa ya lalata ta da rashin gaskiya da ha'inci da yaudara da khiyana ta ragargaza ta ba dai ƙasa irin najeriya ba kam da mafi yawa yawa ma daga cikin ƙasashen afirka mutum zai iya zuwa ya bada cin hanci a kashe shi ba ka bayar da cin hanci kuma a kashe ka ina to da mutum zai zo ya aikata barna ya mutu yana barna in ka kuskure kana ta'addanci kana barna to wallahi a kiyama fa kashin ka ya bushe saboda babu babu wani abin da zai maka amfani sai aikinka wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu kiranin ubangiji ya Allah matsayin mai matsayi bai da amfani a wajen karan tashin kiyama Allah ba ruwansa da wani mai matsayi ne a duniya bari mu daga mai kafa babu manzo Allah ya ce wa na Fatima salini min mali ma shiti ki tambaye ni ki roke ni cikin dukiyata duk abin da kika ga dama duk abin da kike so ki tambaye ni ki tambaye ni amma fa fa inni la ughni anki min Allah shay'a wallahi ba zan wadatar da ke da komai ba wajen Allah kowa ta kansa yake yi annabawa suna nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake ta kaina nake so kowa ya kokari ya shirya wa kansa gidan da zai zauna la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati qabla al maut baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha babu wani gida da mutum zai zauna fa bayan mutuwa sai gidan da ya gina da kansa idan ya gina gida da alkhairi a nan duniya ya yi aikin alkhairi ya gina kansa gida mai kyau a lahira kenan gida ya yi kyau idan kuma ya munanta gini to gida ya yi muni ya kuma yi hasara ya taɓe ranar da zai ciza yatsa wa yau ma ya addu zalimu ala yadai Allah ya ce ran tashin alkiyama azzalimi zai ciza yatsa shine ya abdu zalim ala yadai zai ce ya kai tona ina ma da na rike hanya kwarai tare da wannan annabi tare da wannan manzo ba mu makara ba ba mu makara ba wanda ya sai yana barna ya gyara wanda ya sai yana cin haram ya kokari ya ci halal wanda ya san baya bin iyayensa ya kokari ya kyautata musu kafin su rabu da shi wanda ya san baya zuwa sallah kan lokaci ya kokari ya rinka zuwa sallah kan lokaci wanda ya san baya karatu bai neman ilimi ya taho makaranta ya nemi ilimi don da ilimi ake gane addini wanda ya san baya da sha'awar harka ta addini to ya kokari ya dawo sai ci dan a wannan duniyar in ma baka so addinin ba to zaka so wani abun banza ne Allah ya raba mu da aikin banza mu je malam يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها هكذا ولهم عذاب مقيم waɗannan kafirai da aka gaya musu za ka gaya muku za su ba da duniya da abin da makamancin duniya don su fanshi kansu daga azaba Allah ya ce ga sunan sun fada cikin wuta yuriduna an yakhruju minan nar suna ta burin ina ma su fita daga wutar jahannama Allah ya ce wa hum bi kharijin minha su ba masu fita bane daga cikin ta suna masu kaddara madawama a ciki yani khalidina fiha abada suna masu kaddara ma dawama har abada ba za su fita ba wa ma hum bi kharijina minha ba za su fita ba yaqsuduna al khuruj min an nar suna nufin su fita daga daga wuta wa yatlubuna al-makhraja minha suna neman ta ina za su samu masakada su tsallaka su gudu daga cikin wuta azaba ta yi azaba wutar da da kanta take cin kanta da kanta ballantana aka sa mata wani abu subhanallah ta samu sauki kenan wutan da in ta ci ta ci ta ci sai a tura mata duwatsu dutse shine za a tura mata in an tura mata dutse sai ta dan yi shiru in ta gama cinye sai ta fara cin kanta da kanta sannan a tura mata mutane shine ai waqudu hannasu wal hijara makamashinta mutane ne da me da duwatsu kuma wannan abin Allah ya yi gaskiya da ido na na gani na je ziyara kamfanin rodi na ga yadda ake yin rodi subhanallah wato wani guri ne aka buɗe mun shi na hango wato subhanallah ina jin wato wannan ba mu san dai ya jahannama take ba ana ba mu labari amma wannan wurin ko shi ne aka ce shine jahannama ya isa wallahi malam karfe ne za a jefa shi a cikin malam karfe zaka ji yana kara karfe in ya sha wuta zaka ji uuu kara saboda yana bala'in shan wuta kaga karfe yana narkewa kamar ruwa wallahi wannan rodin malam rodi da kake gana ana ana yi abin da shi rodi wallahi akwai yanda yake tafiya malam yanda kaga ruwa haka yake diga yana digewa ɗaya bayan ɗaya sai yanda suka ga dama suke sarrafa shi idan ya zo za su yi ta tara shi a wani guri a matsayinsa na ruwa in ya taru ya taru sai shi kenan sai a bar shi sai ya sha iska yana shan iska sai ya zama baki ya zama gawayi baki amma na karfe sai a sa mai ruwa sai ya dawo rodi sai a daɗa bunka masa wuta sai ya yi ja ya yi kamar zai yi wannan ruwa ɗin sai a tura cikin wasu karafuna yan uwansa suna datsa shi wallahi ko rogo ya fi shi laushi ya ya fi rogo laushi ya fi shi tauri haka ake tsitsinka shi wannan rodin da kake gani wallahi yanda kaga taliya kaga taliya kaga yanda zaka an dauki taliya an jefa ta wallahi haka za ga rodi din ana jefa shi mana yana lagai lagai lagai lagai saboda ya sha wuta gudu kamar kamar kamar maciji kwarai kuwa to wallahi malam wani guri da aka bude ni wani dan uwa ne yana aiki a kamfanin rodin ne yace malam tunda kana wa'azi ya kamata in kai ka gurin nan ka ga ka gaskata ka gaskata bayanin ubangiji na wuta yace wallahi malam mu dai mun yadda wuta bala'i da aka bude wani guri malam wuta ta wuta ta wuta malam sai nuna mu wasu duwatsu yace malam idan wutan nan ta yi karfi kaga waɗancan duwatsun su ake ɗiba a afka mata idan aka afka mata duwatsun nan sai ta ɗanyi shiru tana ci tana ci tana ci in ta cinye su sannan kuma ta tashi to mala a ce wannan aka ɗauki ɗan adam a sa wannan kai kai kai kai manzala ce na rukum hadihi wannan wutar taku ai sai da aka sa ta ai wani yanki ne na wutar jahannama amma an wanke an wanke an wanke sau 99 a wanke ta a rage mata karfi a wanke a rage mata karfi a wanke a rage mata karfi shine aka dan kawo mana ita wannan ba dan komai ba dan mu yi amfani da ita yau mu dan dafa wani abu mu ci amma babbar wutar ai tana can ai ai sai Allah ya santa kawai Allah rufa mana asiri yuriduna an yakhruju minan nar Allah ya ce suna so su fita daga wuta amma wa mahum bi kharijina minha ba za su fita ba walahum azabun muqim suna da azaba wacce take tsayayyar azaba tabbatacciya ba su fita kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuqu azab al-hariq duk lokacin da suka yi himma su fita saboda damuwa da bakin ciki da bacin rai sun gaji da wutar suna so su fita Allah ce wallahi bara ku fita ba Allah ce ku dandana azaba ta wuta subhanallah a wata riwaya malamai suka ce ayo yuriduna an yakhruju minan nari abinda ake nufi a zuciya ne suke buri amma ba mutum ya ma isa wani motsi wai zai fita ai kana zaune tana cin ka kawai amma a zuciya zai ce ina ma da ya fita suna cewa rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun ya Allah ka fitar da mu daga wannan wuta fa in udna in muka koma muka ci gaba da barna fa inna zalimun ya Allah mun yi zalunci Allah zai ce qalat sa'u fiha wa la tukallimun ku kaskanta ku tozarta ku wulakanta a cikin ta wala tukallimun kar wani ya sake mun magana innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna kadan ne daga cikin wasu bayi na suke a duniya suka yadda suke cewa rabbana amanna sauran aidi sun kafirce mu ai ba su yadda ba Allah yayi fushi irin fushin da bai taba yin irinsa ba kenan yaksa'u fiha wa la tukallimun subhanallah Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu wa lahum azabun muqim Allah ya ce suna da azaba tsayayyar azaba sai ya ce mi والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله Allahu akbar والله عزيز
to
حكيم sai Allah ya dawo da mu kuma wasu magana akan wasu abubuwa da mutane suke aikatawa na zunubi na sabo ɗaya daga cikin su shine sata Allah ce sata ba kyau amma sakamakon mai sata barawo wasariku barawo namiji wasariqatu da barauniya mace faqata'u aydiyahuma ga hukuncin Allah ba hukuncin constitution ba hukuncin barawo a wajen Allah namiji ko na mace a gutsure hannun shi jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wannan shine sakamakon da suka aikata nakalan min Allah wannan ukuba ce daga Allah ba uguba bane daga malam ba da ukuba bane daga ra'ayin suwa ne sakon Allah ne barawo a yanke hannunsa amma yau an ce Allah bai iya ba an ce ba za a yanke ba jaza'an bima kasaba sakamakon abin da suka yi Allah ya musu wannan nakala uquba daga gare shi wallahu azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne marin jayi kuma hakimun mai hikima yau ai ba abin mamaki shi ya halicce ku shi ya baku ci ya baku sha shi ya girmar da ku shi ya muku duk abin da ake a duniya kuma shi ya kafa doka kuma shi ya ce duk wanda ya wannan ai masa sai wani wanda ya iya katsuro ko ya iya tsurku ya iya masifa ko ya iya ƙarya ko ya iya zamanin ce ya zo ya ce Allah bai iya ba za ku gamu da Allah ai ai duk wanda ya hana a tabbatar da hukuncin Allah a bayan ƙasa ai zai gamu da ubangiji ni ban ga dalilin da za a ce Allah bai iya ba kuma wani dan adam ya iya sakamakon da za a yi wa barawo din ba na Allah ba ai na dan adam ne kenan Allah bai iya ba dan adam ne ya iya kuma shi dan adam ya fi ya fi ubangiji tausayin dan uwansa dan adam Allah ya fi mu tausayin kanmu da kanmu ba Allah ba ma annabi Muhammad ya fi mu son kanmu da kanmu annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim to haka daga ya ga dama ya ce a yanke hukunci ga wanda ya yi sata malamai suka ce wanda ya saci nisabi nisabin da ya kai zakka kamar ina jin zai kai naira dubu ɗari bakwai da wani abu yanzu a nisabin zakka wanda ya saci wannan kuɗi to in Allah ya soya da hukuncinsa a gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala a gittaye hannunsa ma'ana kuɗin da za a kuɗin da za a yanke wa mutum hannu da a kansu shine kuɗin da suka kai nisabi a bisa ra'ayin wasu daga cikin malamai amma in ya saci dukiyar a wurin da yake babu hirzi kamar ya wurin da babu hirzi amma misalin wuri buɗaɗɗe a fili ya ga kuɗi- wa- ok ba wurin da ba hirzi ba za a yanke masa ba kai guri mai hirzi ne za a yanke masa hannu a guri ɓoyayye kamar misalin mutum da ya shiga gidan wani ya ɓalle gidansa ya je ya nemi inda ake ajiye kuɗi ya sata ko ya ɓalle shago a shagon ma ya nemi inda ake ajiye kuɗi ya sata wannan shi ake yanke wa hannu amma mutumin da ya zo ya zuba kuɗi a bakin titi ya ajiye kuɗi ko yana irga barawa ya zo ya ɗauke ba a yanke hannunsa don me yasa me yasa kamar kuɗin a fili ko mutum ya zo ya duba ya zuba dubu ɗari bakwai ko miliyan ɗaya dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar yana tafiya ana ganin su lagai-lagai suna yawo sai barawo a kasuwa sai ya je ya yanke ya ɗebe su aka kama shi wannan ba hirzi ba ne ba za a yanke mai hannu ba sai dai alkali zai mai taziri sunansa sata amma bai kai hukuncin a yanke mai hannu ba satan da ake yanke hannu shine in mutum ya saci kuɗin a wuri da yake ɓoyayyen wuri to an tambaya anan buɗin mota hirzi ne wanda ya zuba naira miliyan biyu a buɗin mota ya tafiya sai basu sai barawo ya buɗe but sai ya sata hirzi ne tambaya nake hirzi ne a abinda ake nufi da hirzi shine wurin da aka ɓoye kuɗin wanda ba za a buɗe ba sai an sha wahala a to da ya tafi ya bar motar ita kanta motar da ya bata inda ya bata hirzi ne a to wanda ya je ajiye mota a bakin titi ko a wani wuri wani ya zo ya sace ta wannan ba hirzi bane idan ko bai sata a gareji ya rube ta ba lalle barawa yayi sata alkali zai masa ta'ziri amma wannan sunansa ba hirzi ba ba za a yanke hannunsa da shi ba so duk gurin da aka ajiye kuɗi ku gane in dai wannan wurin ba hirzi bane ba to gaskiya ba za a ba za a ba za a yanke hannun barawo da da wannan ba abadan so shi yasa malamai suka ce dole ya zamanto a cikin hirzi wanda babu shubha wato babu shubha a cikin a cikin wannan a cikin wannan wuri da ya ajiye wannan kuɗi din malaman suka ce dukkan kuɗi da aka sata bai kai nisabin nan ba to ba za a yanke hannu ba wannan shine ra'ayin da yawa cikin alul ilmi haka aka ruwaito daga abdullahi ibn zubair ko da yake afwan an ruwaito daga abdullahi ibn zubair kishiyar wannan magana shi kan ya saba wannan ra'ayin cewa yana yanke hannun mutane ko da an saci kuɗi bai kai nisabi ba ko da yake da yawa cikin malamai sun saba wa sun saba wa ra'ayin abdullahi ibn zubair din ba su yarda da wannan ra'ayi nasa ba sun yi sabani shin nawa ne mutum zai sata a yanke masa hannu wasu suka ce kada ne ya kai rubu dinar rubu dinar akallin sadaki ke sadaki kenan ban san nawa ne rubu dinar din ba yanzu kuma akwai kalanda anan ko suna rubuta a jikin kalanda to a duba a tabbatar mana nawa ne rubu dinar yanzu um, idan idan idan idan yayi kasa da rubu dinar bai kai ba to shikenan wannan ba za a yanke masa hannu ba wannan shine ra'ayin abubakar da umar da usmanu da aliyu allah kara masa yadda kuma shine abinda umar ibn abdulaziz ya faɗa da imamul auza'i da imamul shafi'i saboda riwaya ta zo daga nana aisha manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alqatu fi rub'i dinar wa sa'idan ana yanke hannun mutum ne in ya sada in ya saci rubu dinar zuwa sama da haka wannan shine imam bukhari ya rawaito wannan hadisi a gargashin tafsirin wasariqu wasariqatu faqatu aydihuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah a rubuta mun da nisabin da kuma rubu dinar wannan kenan kenan bisa ga wannan hadisi da Imam Shafi ya fidda shi a cikin Musnad da kuma Imam Bukhari da Muslim shi ma ya fidda shi a babu haddis sariqa cewa ba a yanke hannun mutum idan ya saci ƙasa da kuɗin da bai kai rubu dinar ba da sauransu kenan yanzu mun samu ra'ayi biyu wasu sun ce nisabin zakka wasu kuma sun ce rubu dinar masu rubu dinar suna da hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu ma sun ce kada a yanke hannun mutum a kudin da ya dauka bai kai dinari ɗaya ba ko kuma dirhami goma wannan ra'ayin abdullahi dan mas'ud kenan kuma shine ra'ayin sufyan ibn sa'id ibn sauri da kuma ashabul ra'ayi wasu suka ce ba a yanke hannun mutum sai dirhami guda biyar in ya dauka shine ra'ayin abu huraira da kuma ibn abi laila abu huraira ya ruwaito hadisi cewa manzo Allah yana cewa la'ana Allahu as-sariqa yasriqu al-baydata fa tuqta'u yaduhu wa yasriqu al-habla fa tuqta'u yaduhu wataran annabi yayi tsinuwa yace Allah ya tsine wa barawo kuwa hadisi Imam Bukhari a cikin al-hudud manzo Allah yace Allah ya tsine wa barawo haka a cikin Muslim ba ku ce amin ba ba ni na faɗa bai annabi ne ya faɗa la'ana Allahu as-sariqa Allah ya la'anci barawo an kuma hadisin bukhari da muslim ya ce abun mamaki barawa ya zo ya saci kwai a yanke masa hannu ya saci igiya a yanke masa hannu suka kafa hujja da wani hadisin ashe akwai ma za a yanke mutum hannu to wasu ka ce a hadisin da yana nuna da ya wulakanta sata ne kai Allah wadaran barawo kuwa ya saci kwai ya saci igiya komai ma ya sata amma ba annabi yana so ya nuna mana abin da ake yanke hannu ne a kansa ba da sauransu maganar hirzi din nan tana da muhimmanci maganar hirzi tana da muhimmanci dole ne satar da za a yanke hannu ya zamanto an sace ta ne a boyayyen wuri ba ko ba ka bane yawwa sannan kuma ba kowace sata ce ake yanke mutum hannu ba yanzu mutumin da ya ha'inci ba a yanke mai hannu an ba shi kuɗi ne a matsayin amini amana sai yaudara ya cinye kuɗin to wannan ba a yanke masa hannu saboda ya zo a riwaya cewa laisa ala kha'inin wala muntahibin wala muhtalisin qata wanda yake maha'inci ko wanda ya fizge kaya a hannun wani wannan ba a ko wanda ya je kwace haka a fili ya ga kana tafiya da kuɗi ya danne kai kwace wannan ba a yanke masa hannu sai dai a yi masa ta'aziri a wajen alkali kamar yadda Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin da Imam Tirmidhi a duk a kitabul hudud Tirmidhi yace hadisi ne hasanun sahih so idan mutum ya saci dukiya da akwai shubha a kai kamar misalin bawa ya saci dukiyar mai gidansa bawa ya saci dukiyar mai gidansa kaga an bashi ya kula da dukiyar mai gidansa ko kuma yaro ya je ya saci dukiyar ubansa a shago ɗa da aka sashe kula a kasuwa ko aka bashi amanar kula da gidan gona ko wani abu makamancin wannan sai ya ga dukiyar ubansa sai ya sata um, ko kuma wanda aka bashi amana yana kula da shago ko kanti sai ya saci kuɗi ba a yanke masa hannu duka waɗannan saboda in kun lura ai an ba su access to kuɗin ga kuɗin ne a gabansu kamar nau'i na cin amana ne suka yi da yaudara da ha'inci ko kuma kana business da ɗan uwanka ka ba da naira dubu ɗari biyar ya ba da naira dubu ɗari biyar ya aka yi aka yi da ya ga kuɗin galala kawai sai ya sace kuɗin sai ya zo ya ce ai gaba ɗaya ma an sace kuɗi sun ɓata to sai ta bayyana shi ya sace kudin to ba a yanke masa hannu sai dai a mai ta'aziri alkali ya masa hukunci ina fata ana fahimta wannan duk malamai suka ce ba a yanke hannu akai ba a yanke hannu akai to idan mutum yayi sata da farko ana yanke hannunsa na dama ne to a ina ake yankewa iya iya nan iya wuyan hannu ake yankewa wajen yankewa dan wani zai ce to ai an ce a yanke hannu to ina ne za a yanke din iya wuyan hannu nisabin zakka a yanzu shine 736 da naira da kwabo 67 736 babu zakka ga mutumin da yake da kudin da ba su kai wannan ba kuma sai sun shekara dole kudin ka sai ya kai 736 as far as a wannan shekara ta mu ta 2013 shine nisabin zakka da haka wanda yake da dubu ɗari bakwai daidai ma ba zakka a kansa ka duba rahamar ubangiji to ya za ka yi da wannan kuɗin sai ka buga su kashi arba'in sai a buga mana da kalkuleta mu gani wannan dubu ɗari bakwai da talatin da shida ƙaddara ma da talatin da bakwai don jin daɗin lissafi dubu ɗari bakwai da talatin da bakwai idan ka buga shi kashi arba'in to kashi ɗaya ne hakkin Allah shine zakkar ko nawa kake da shi kashi arba'in za ka kasa ka ba da ɗaya amma ku duba mutane da ruwa ba sa ba da zakka nawa ya baku mathematicians dubu sha takwas da ɗari hudu da nawa da ashirin malam kaji da ashirin da biyar kaji dan Allah malam a cikin kuɗi wajen miliyan guda dubu sha takwas ake cirewa dubu ɗari bakwai da sittin ai da talatin da shida ka duba dai ai saura kaɗan su rufe miliyan amma duka duka nawa za ka bada dubu goma sha takwas da wani abu amma wallahi mutanenmu ba sa bayarwa rubu dinar ɗin babu ko? na? a diyar rai ka rubuta diyar rai kuma miliyan talatin da shida wanda Allah ya taimake shi a kashe masa dan uwa za a biya shi to za ka ci kudi miliyan nawa talatin da shida da dubu ɗari takwas da uku da naira ɗari uku da uku malam wannan shine hakkin rai guda ɗaya miliyan nawa talatin da shida da dubu ɗari takwas da dubu uku da kuma ɗari uku da naira uku duk wanda aka kashe masa dan uwa ya rikici ya ce bai yadda ba wallahi sai an biya shi diya to dole sai an biya shi waɗannan kuɗi an cake masa kaga malam da ana biyan diya nan ai da an dan huta an dan samu sauki saukin kashe kashen nan to amma ba a biya ko gwamnati ba ta biya sai dai kai Allah ya saka gaba kawai malam ashe mutum yana da tsada amma wani an bashi naira dubu talatin ba amma gama biyan sa advance ba ya je ya kashe wani Allahu alam wai fa mu da a rediyo muka ji ana faɗa an ba shi dubu talatin ba amma gama cake masa ba ya je ya kashe wani wanda kuɗin wannan ran wannan wanda ya kashe naira miliyan talatin da shida ne da dubu ɗari takwas da uku da ɗari uku da naira uku subhanallah wannan shine diya yanzu kamar irin ƙasashe irin saudiya da ake hukunci da ƙur'ani duk wanda aka kashe shi in dai an ce a biya diya malam sai an biya wannan kuɗin cas to yaya yanzu ko ɗari uku ba za a baka ba wani ya ce an kashe masa ɗan uwansa kuma kisan ganganci wani ya taho kurin da tsere yana tsere da mota yana abin nan kurin ya buge shi ɗaya magana aka ce kaje kai duk abin da za ka yi malam kaji tsakaninsa da shi ina jin to nawa ne ma ya bashi an je dai gaida mara lafiya aka bashi ko ɗari biyar ne aka ce dan sha ruwa fiya wata daga nan ya mutu wannan rubu dinar shine na sadaki akallu sadaki kenan dubu tara ne da ɗari biyu da naira ɗaya rubu dinar kenan dubu tara so wasu malamai sun ce in mutum ya saci dubu tara isa ma za a iya yanke masa hannu a bisa wancan ra'ayi kenan to jama'a mutum ya sata da farko me ake yankewa hannun dama iya wuyan hannu in ya ƙara kuma sai a yanke kafar hagu kafar hagun iya daidai wuyan wuyan kafa shi ma ake a ina ne ake cewa idan sawu iya nan ake gutsurewa ba wai hannu ake in yayi an yanke dama bana in ya ƙara baɗi ba wai za a yanke wannan bane a min khilaf dama sai kafar hagu in ya so in ya je satar ya dauka da dungulmi to malamai sun sabani idan ya ƙara sata karo na uku ba da yawa sun tafi cewa a yanke hannun hagu mana ba shi kenan ba sai aka ce to in ya ƙara na hudu fa suka ce sai a yanke kafar daman ya zama dai gurgu sama da ƙasa kenan to akwai maye kuma sai ya daɗa satar wani ya daɗa yin satar ta biyar to ya za a yi to nan kam sai a mai ta'ziri alƙali ya casa shi a masa ukuba kuma a je a ɗaure shi a ta casa shi ana ɗaure shi ana ɗaure shi ana casa shi sai ya sha wahala ya bayyana tuba wannan shine ra'ayin abubakar siddiq ya ce in mutum ya sata na ɗaya zan gudure hannun dama in ya ƙara zan gudure kafar hagun in ya ƙara zan gudure hannun hagun in ya ƙara zan gudure kafar hagun in ya ƙara kuma zai ci uban duka kuma za a kai shi a ɗaure shi ya sha ɗauri ba a sakinsa sai ya ce ya tuba ranakun sakinsa shine ya tuba kaga dai rahamar musulunci kenan wannan shine ra'ayin su imamu qatada da shi imamu malik da su imamu shafi'i Allah ya ƙara musu rahama gaba ɗayansu ya zo a cikin hadisi wanda imamu dara kudini ya fadda shi a cikin sunan haka imamu shafi'i da imamu tabarani duk sun ruwaito hadisin cewa manzo Allah yana cewa in saraka faqta'u yadahu wa in saraka faqta'u rijlahu thumma in saraka faqta'u yadahu thumma in saraka faqta'u rijlahu haka aka ruwaito wannan hadisi din kamar yadda Hafiz ya kashi a cikin Taqrisul Habir ko da yake ya raunana shi amma Imam Al-Albani ya ce wannan hadisi mai kyau ne lafiyayyen hadisi ne za a yi aiki da shi wasu malamai suka ce a in yayi ɗaya biyu in ya ƙara na uku ba za a sake yanke mai hannu ba kawai a ɗaure shi wannan shine ra'ayin wasu wannan yankewa na uku na hudu ba za a yi ba to ya za a yi aje a daure shi kurin a kai shi a kurkuku wannan shine ra'ayin Ali bin Abi Talib Aliyu ya ce inni la astahi Allah ada alahu yadan yastanji biha wala rijlan yamshi biha aka ce Aliyu me yasa ba za ka yanke masa hannu na hagu din ba da kuma kafar hagun ko kafar dama in ya sake yace wallahi ni ina jin kunyar in yanke masa hannayen bayi da wanda zai tsarki in yi kashi da mai zai wanke duwawunsa ya ce ni ina jin kunyar kar in bashi haka kuma in bashi da kafar da ko masallaci ba zai iya takawa ya da ita ba ya ce gwanda in je in daure shi in ji aliyu bin abi talib kuma shine ra'ayin imamu sha'abi da imamu nakha'i Allah ya kara musu rahama ga baki daya shine ra'ayin imamu auza'i da imamu ahmad duk sun tafi akan yanka biyu ya isa sauran kuma a kai shi kurkuku ya sha wahala jaza'an bima kasaba na kalan min Allah to bari mu ji rahamar ubangiji sai mai Allah ya ce kuma فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم sai Allah ya ce faman taba duk wanda ya tuba min ba'di zulmihi bayan zalunci da yayi na yin sata sai Allah ya ambaci sata da sunan zalunci a nan wa aslaha ya kyautata aikin sai ya gyara fa inna Allah ya tubu alai to ana masa albishir Allah ya karɓi tubansa duk wani abin da ya kuma in ya tuba sai a ce Allah ya karɓi tuba inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai tabaraka wa ta'ala to amma ku sani cewa yanke hannun nan baya jefar da tubar idan an yanke masa hannu shikenan ba ya tuba ba kama wani ya zo ce to na yi sata a yanke hannuna kuma me sai na tuba a sai ka tuba yanke hannun baya dauke tuba alqat'u la yusqidu anhu tauba yankewan baya saukan masa da da tuba ko da yake imam mujahid yace qat'u yadu sariqi taubatuhu imam mujahid a ra'ayinsa yace in an yanke hannun barawo to kamar ya tuba ne kenan ana yankewa ya tuba ko da yake zance mafi inganci da ya fi rinjaye shine yankewa daban hukunci ne na Allah tuba ma kuma haƙƙi ne na Allah sai yayi tunda a can Allah ya ce jaza'an bima kasabana kalan min Allah wannan yanke hannun shine sakamakon aikin amma laifin aikin fa sai sun tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to sai ya ce
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء haka dai والله على كل شيء قدير alam ta alam yanzu baka sani ba kai mai karatu an Allah lahu mulku samawati wal ardi lalle mallakar sammai da mulkin sammai da kasai yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala wannan ana magana ne da manzon Allah amma al muradu bihi ummatahu alam ta alam ayyuhal insan ya kai mutum yanzu baka sani ba cewa Allah yana da mallakar sammai da kasai babu abin da yafi karfin ubangiji kuma komai nasa ne yu'azibu man yasha wa yaghfiru liman yasha Allah shike azaba ga wanda ya ga dama sannan kuma yana gafara ga wanda ya ga dama yana azaba ga wanda ya ga dama ga wanda ya mutu akan kafirci ko yana sabo kuma Allah in ya ga dama ya yafe wanda ya ga dama a cikin al'ummarsa ko a cikin halittarsa Abdullahi dan Abbas yace yu'azibu man yasha wa la saghira Allah yana yin azaba ga wanda ya ga dama yana aikata karamin zunubi wa yaghfiru liman yasha'u al-kabira kuma Allah ya yafe wanda ya ga dama babban zunubi wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan dukkan komai sai ya ce mai kuma يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم na'am ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك na'am يحرفون الكلم من بعد مواضعه haka dai يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا Mm.
أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم Allahu akbar لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
Allah ya ce ya ayyuhar rasul ana rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri waɗanda suke gaggawan tafiya suna yin kafirci da nuna soyayya da ƙauna wa kafirai kada su bakanta maka rai abin da suke yi alladhina yusari'una fil kufri yani alladhina yusari'una fi mawalatil kuffar waɗanda suke gaggawa suna rawar jiki wajen nuna ƙauna ga kafirai da arna Allah ya ce kakka damu fa innahum lan yu'jizu Allah wallahi ba su fi karfin Allah ba ku je ku nuna ƙauna ku nuna soyayya ku nuna mutuntawa ku nuna girmamawa ku nuna kambamawa ku nuna cewa kafirai sun fi musulmi duk abin da za ku yi ku je ku yi amma wallahi ba ku fi karfin Allah ba kuma Allah yana rarrashin manzon Allah kada ka damu ga sunan irin waɗannan minan ladina qalu amanna bi afwahihim akwai su cikin musulmi munafukai sun ce sun yi imani da baka da baki dai a ai mu ma musulmi ne an fi mu imani ne in musuluncin ne ko an fidda mu ne amma da an zo harkar arna suna gaba su ne 'yan dakon hotunan arna da yada arna a bayan ƙasa saboda na kayan miya da ƙashin miya sun ce dai sun yi imani da baki amma kuɗi shine imani walam min qulubuhum Allah ya ce amma zukatansu fa a hakikanin gaskiya ba su yi imani ba wallahi sun fi son arna akan musulmi wallahi sun fi fifita arni akan musulmi ya kamata ka ji da kyau aƙida ce dole duk inda aka shiga aka dawo dole ka fifita musulmi akan kafiri ba zai taɓa yiwuwa ba da mai cin tinkiya da akuya da mai cin alade da bambanci da mai sallah da wanda baya sallah da bambanci da wanda ya yadda da Allah da manzan Allah da wanda ya kafircewa Allah da manzan Allah ba ɗaya bane ƙasa ɗaya al'umma ɗaya launi ɗaya gona ɗaya gari ɗaya wace ce ɗaya a ƙasa ɗaya dai a dai zauna wani ma ya ce makoma ɗaya wai makoma ɗaya wai shi a tunaninsa ai kowa ma dai lahira zai tafi eh makoma bi dai eh mu muna aljanna insha Allah duk wanda bai yi imani da Allah ba kuma bai bi manzan Allah ba wallahi dan wuta ne ko shakka babu almajiran shaidan kenan eh yan uwan dujal sun ce sun yi imani da baka amma ba su yi imani a zukatansu ba su ne munafukai ba su kadai ba wa minan ladina hadu har cikin yahudawa ma akwai su samma'una lil kadibi suna sauraron ƙarya shine sama'una lilkadib qaumun sama'una mutane ne masu yawan sata mana sata zance su jiyo ƙarya ko kuma su rinka faɗar ƙarya su ji gaskiya su faɗi ƙarya ai ka'iluna lilkadibi ina fata ana fahimta kamar yaya suna zuwa ne su yi saurare don su je su yi ƙarya bari ka ji abin da malamai suka ce sama'una lilkadibi yace sama'una li ajlil kadibi su kullum sifar waɗannan mutane suna zuwa wuri ne su saurari zance don su je su ƙara gishiri a wani wuri saboda abin da za a ba su su yi ƙarya su cuci bayan Allah sai ya ce yasma'una minka liyakdibu alaika suna zuwa gurinka ya manzan Allah su jiyo magana a wurinka amma in sun je gaba sai su canja abin da ka faɗa su ce kaza ne don su yi maka ƙarya shine sama'una lil kadhibi suna sauraron manzon Allah sai su fita sai su rinka cewa ai yau ma kaza yace ai yau ma kaza yace ai ta mai kari abinda bai faɗa ba ma a faɗa amma dai yanzu dai da ake a ta karawa daga allura a mayar da ita garma saboda kawai mutum yana neman abin da za a bashi to gwanda ma ka tsaya ka ce halal ka faɗi gaskiya abinda aka faɗa ka faɗa abinda ba a faɗa ba ka ce gaskiya kai dai baka ji an ce kaza ba amma ka zo kana ba da rahoton ƙarya don ka cutar da 'yan uwanka ko ka cuci addinin ko ka cuci al'ummarka ko kuma ka biya wasu bukata wannan ba zai kai ka ko ina ba za ka ci albashi tun kama haife ka ake cin albashi za ka ci ka gama kuma za ka yi gaba ko ka cika da imani kuma a kashe ka watakila in baka shi sa'a ba ko kuma dai wahala ma ta kashe ka ka zo ka rasa yadda za ka tsaya shi sa mutum ya rayu akan gaskiya in dai mutum zai je kasuwa ya kasa kaya a ce ta halal to ina wanda zai zo ya zauna yana shan iska yana shan fanka kurin biro zai rubuta kuma ya zo yana yin karya kana karya saboda kawai a baka wani abu ai kaga akwai hadari kwarai da gaske to haka suke wa manzon Allah sai zo su saurari annabi su je su yi ta masa karya sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk su zai su jiyo zance wa wasu mutane da ba su zo ba akwai waɗanda ba sa zuwa wurin su sai dai su tura a jiyo musu don su shadri su ɗau mataki shine sama'una li qaumin akharin suna jiyo wasu zancen ne waɗanda wato ba sa nan su ne jawasis kenan yan leƙen asiri yan tonan asiri masu ɗaukan abubuwa su ɗauka su kai can su kai can daga cikinsu akwai yan banu ƙuraiza suna ɗiban zance su kai a cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah kiyaye samma'una liqaumin akharina lam ya'tuka yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ihi Allah ya ce canja zance suke yi idan sun ji kalma ga yadda take sai su canja ta sai a ce kaza ka duba fa wani sharri da aka yi a ƙasar nan wai wai wai wani alƙali ne wai ana ana ana ana shari'a ga wani bawan Allah da mai beswa da mai mota an zo ana irin kiran nan za a kira ƙara ina mai beswan da ya kada mai mota ka ji fa kai dan Allah wai ina mai beswan da ya kade mai mota ko dai ina mai motar da ya kade mai beswa ya wani abu sai kasan nan gama yanzu ga abu fa ga yadda yake kawai sai a juya shi takarda ce kullum sai a juya ta kai fa ga yadda ka bada rahoton amma Allah ka je sauraro sai ka ji ga abin da aka ce kai ta rantsuwa a banza ka ce ai ina sai ka jance ai ga abin da yake a rubuce wannan shine kuna aje a ta daure kan baka da mutum ya cuce ka fa kai kake bin sa bashi ka kai shi kara dan a neman maka hakkinka amma in ya je ya bada wani abu sai a juya karar kai din da ka je ka abin nan sai a ce ai ka ci mutuncinsa ka je ka shiga hakkin dan adam so yanzu kai ake cajin ka tukunna kai kai wala mu sai ka sana wala Allah no to wala ina za a zauna lafiya wala ina za a zauna lafiya haka ai bai yi ba yuharrifuna al-kalima Allah ya ce suna canja zance min ba'di mawadhihi ba daga inda zancen yake ba sai su faɗa wani abu da yaquluna in utitum hadha fakhuduhu wa in lam tutahu fahdharu sa cewa idan an ba ku kaza in utitum hadha in an ba ku kaza ku karba in utitum hadha fakhudu yana idan manzon Allah ya ba ku fatawa akan jefewa mazinaci ko kuma yi masa wani hukunci ba wannan ba to kaza in kuma ya ce ba haka ba to kaza wa in lam tutauhu fadaru idan bai ba ku fatawa akan kaza ba to ku ki karba wato abin da ya faru anan ban faɗi kissar bane dan wataƙila ku gane ba yahudawa ne suka yi taro a cikin su ne aka samu mutum namiji da mace sun yi zina to su a wajen su a littafin su cikin attaura duk mai aure idan ya zina me ake masa jefe shi ake to shine sai suka hada kamar yadda riwaya ta zo ingantacciya suka ce ku tafi gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ku je ku yi fatawa a wajensa wataƙila zai ba ku fatawa akan akan bulala ake to shine in utitum hadha fa khudhu idan annabi ya ba ku fatawa a addininsa cewa in an yi zina masu aure sun yi zina a musu bulala ku karbi hukuncin wa in lam tu'tahu fadaru idan kuma bai ba ku wannan hukunci na ji na na bulala ba yace jefewa za a yi shi ma addinin sa to ku nisance shi sai suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi yace to zan muku hukunci da littafin Allah kuwa yace a littafin ku ko me suka ce ai babu mu a littafin mu ce a kawo littafin aka nemo makaranta a taura da suka sani aka bude da wani ne zo za a karanta sai ɗora hannunsa akan daidai ayat take magana akan akan a jefe mazinaci din sai ya ce gashi ya danne ya ce gashi babu gashi a karanta mana sai su abdullahi a wannan ibnu salam suka ce ya ce cire hannunka cire ya cire yana cire sai ga ayar jifa sai annabi ya ce to kamar yadda wani aya take anan mu ma haka hukuncin mu yake duk wani mazinaci wanda ya taba aure ya zina to jefe shi ake har mutuwa kuma zan muku hukunci da littafin Allah to kaga wannan ya nuna su kansu yahudu abin da ke cikin littafin nasu ma ba su yarda da shi ba to ya za su yarda da naka to abin mamaki wai waɗannan mutanen fa waɗannan yahudawan da muka karanta tarihinsu yanzu da hukuncinsu ake hukunta duniya sun ce na kowa ba daidai ba ne to nasu ma ba su yarda da shi ba kawai sai dai a kawo na badala na morewa duniya kurum ba za a bi dokar Allah ba yau da haka ake ta hukunta mutane kowa da kowa sai wuri kaɗan da Allah ya tsami wa man yuridillahu fitnatahu duk wanda Allah ya nufi ya nufi ya fitine shi cikin kafirci da bata ya halaka falan tamlika lahu min Allah shay'a ba za ka mallaki komai gare shi a gurin ubangiji ba kuma baka isa ka kore al'amarin Allah akan sa ba ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lalle waɗannan sune mutanen da Allah bai yi nufin ya tsarkake zukatansu ba lahum fid dunya khizyun lalle a cikin duniya suna da tabewa munafikai kenan da yahudawa su dai munafikai insha Allah za su kunyata kuma asiri zai tonu in Allah ya sa yadda duk munafikin da yake cikin musulmi bi idan Allah ta'ala ya zauna cikin shiri wallahi sai Allah ya tona asirinsa yahudawa kuma insha Allah ta'ala nasara za su wulakanta sai sun ga tutar la ilaha illallah ita ce a sama kuma ita ce za ta gudanar da duniya bi idan Allah su zo su ba da jizya kuma a ribace su to wanda ma su yi imani da Muhammadu su huta dan duniyar ta Allah ce kasa ma ta Allah ne innal arda lillahi yurithuha man yasha kasa ta Allah ne na gadar ita ga wanda ya ga dama walahum fil akhirati azabun azim lalle a lahira suna da azaba mai mai wato azaba wacce take mai girman gaske shine tabbata a cikin wutar jahannama sai mu dakata anan saboda yanayi na lokaci abinda muka faɗa na daidai muke roƙon Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته um, wannan ba Allah ya rubuta takarda yana cewa da Allah yana nema a ce makamai da addu'a daga yan uwa wai akwai wani abu da ake nema a zalunce shi akai kuma hakkinsa ne yana neman a taimaka mai da addu'a Allah ya fitar masa da hakkinsa da rabonsa to ba shi kadai ba dukan mu muna neman Allah ya fitar mana da hakkin mu da rabon mu duk wanda za a zalunce shi Allah ya tsare shi kuma Allah ya tsare mu masu zalunci kuma Allah raba su da zaluncin su daina akwai dan uwa da muke tare da shi anan Allah ya jarrabe shi jiya an kashe dan uwansa barayi suka suka kashe shi suka kwace masa mota kuma yanzu abin da ake a garin nan kenan galiban barayi sun shigo gari sai a harbe ka a kwace motar ka a harbe ka a haka ake yanzu sai a tsare ka a titi kana tafiya sai a ce ka bada makullin mota in baka bar ba sai a harbe ka a ka kuma duk riwayoyin da suke zuwa yawanci a ka ake harba mutane sai a buge ka sai a jefar da kai sai a dauki motar sai a tafi da ita so kawai shawara nan gaba duk wanda aka tsaye da shi aka ce bada makullin mota ya tsaya bayar shikenan Allah da ya baka ita zai sake baka wata kenan ko mutane sai su yawanci kuma da kamar da daddare yawanci dai ake yi sai mutane su dan kiyaye zuwa wuraren da ba jama'a da yawa haka da sauransu kuma dai addu'a tana da amfani azkar idan mutum zai fita muna buƙatar mu yi addu'a sosai akan wannan masifa da ake cikin dai masifu daga wancan wancan ya lafa sai wannan ya dawo wancan ya lafa sai wannan ya dawo bar ta maganan barayi yanzu da suke shiga gidan mutane sata yanzu yanzu da daren nan sai ka ji an haura gidan saboda mutane jobless marasa aikin yi sun yawa eh ko yanzu da magariba ma za ka ji ana kora barayi da magariba da magarba to sai dai Allah kiyaye mutane sun shiga wani hali ga rashin tsoron Allah ga rashin addini sannan ga aikin babu ga yunwa kuma a cikin mutane so abubuwan dai ga sunan muna fatan dai a yi hanyoyin da za a taimaka wa mutane a dan sauƙaƙa musu in kunci yayi yawa to duka dai wahala dai duk akan mu take karewa eh Allah kiyaye Allah ya tsare mu shi kuma dan uwa Allah ya yafe masa Allah ya ji kansa rama a yau ba za mu ansa tambayoyi ba tambaya ɗaya za mu ansa ita ce wani bawan Allah satin da ya wuce ya rubuta takarda cewa da Allah yana so a gaya masa me ne wai yake cikin jawahirul ma'ani menene a cikin jawahirul ma'ani menene jawahirul ma'ani sannan me yasa wai ake ta cewa wannan littafin kaza kaza kaza haka dai yana ganin kamar abin da ke ciki watakila wani abu ne mai kyau ko kuma dai ba a faɗan gaskiya ne to saboda amana ta ilimi kullum ana ta faɗa an ce kaza an ce kaza yawanci ma ba mu fiye quotation mu ce an faɗa jawahirul ma'ani ba saboda wato kazantar da take ciki ta yawa waɗanda suka rubuta shi dai muna musu addu'a Allah ya fi musu amma dai abubuwan ba su da kyau gaskiya a duniya dai ta ilimi ba za a karɓe shi ba yanzu dai waɗanda kuma shine littafin su shine constitution din shi wato constitution din su da shi suke ibada to sai su saurara da kunnan basira su yi wa kansu adalci ni kawai zan faɗi abin da na gani ne biduni ta'alik ba tare da wani dogon sharhi ko bayani ba sai dai fassara muku don ku ji sai kuma ku ku yi hukunci da kanku ga dai littafin jawahar ma'ani a gabana gashi nan volume ɗaya wannan shine jawahar ma'adi shine kundin littafin yan tijjaniya waɗanda suke bauta Allah ta hanyar ɗariƙar tijjaniya da masu wazifa wannan shine littafin su a ciki suke daukan dukkan sakukuka na dariƙar su gaba daya sunan mai littafin ya ci ga sunan littafin jawahirul ma'ani wa bulughul wa bulughil amani jawahirul ma'ani wa bulughul amani fi faidi sayyidi abul abbas tijjani radiyallahu anhu duka littafin yana magana ne akan sayyidina shehu tijjani da kuma dai abubuwan da ya shafi ɗariƙarsa na babban malami al'allama sayyidi ali harazmi shine abul ibn al-arabi barad al-maghribi al-fasi Allah ya masa rahama kamar yadda suka rubuta a jikin littafin so wannan shine jawahir ma'ani kuma bugun darul fikir ne maɗaba'a da take ɗaba a littafi mai suna darul fikr su suka buga wannan littafi kuma suke ainihin wato a sayar da shi gashi nan yana na ana sayar da shi in Allah ya sa an fito da shi a kasuwa za a gan shi so ba za mu iya faɗan duk abin da ke ciki ba yana da content da abubuwan da ke ciki duka duka littafin yana da shafi 560 daidai tun daga shafin farko har zuwa shafi 560 akwai abubuwa masu kyau a ciki akwai kuma abubuwa marasa kyau da yawa a ciki so za mu tsinto kaɗan ne kawai daga ciki waɗanda tun da daman su ake a nuna abin da yake menene illa a ciki ɗin har waɗanda suke sukan littafin suke sokan littafin na farko zan faɗa don saboda ko wani yana da shi sai ya koma wannan ɗaba'a ɗin ta darin fikir da na faɗa mai shafi 160 daidai a 560 daidai ka buɗe shafi na 57 daidai shafi na 57 a shafi na 57 ɗin na ya yi magana akan falalar salatul fati falalar me? salatul fati malami yake cewa wa amma fadlul salatul fati a cikin littafin in ka duba sadara ta ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas sadara ta takwas bayan wata aya da ya kawo ta suratul nisa wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfir la yajid la ghafurur rahima bayan wannan aya mubasharatan yace wa amma fadlu salatul fati lima ughliqa falalar salatul fati lima ughliqa wanda zamu zo mu karanta duka yace hakika na ji malami na yana faɗa kamar yadda shi mai littafin wannan harazmi yake faɗa radiyallahu anhu yace kuntu mushaghilan bi dhikri salatul fati lima ughliqa hina raja'tu min al-hajj ila tilmisana لما رأيت من فضلها وهو أن المرة الواحدة بستمائة, بستمائة ألف صلاة كما هو في ورد الجيوب للي أبندا نجمع لمم ينا تشيوا نينا شغلت دا كرنت صلاة الفاتي آه لما أغلق حسيد نداوة دا أيكن هجي نزو تلمسان سنان غريني yace ina ga falala wannan salati yana da falala ne ta karantawa har na je na dawo ina yin ta yace kaɗan daga cikin falalar salatul fati karanta salatul fati guda ɗaya ya fi sallah wato bi sittin mi'ati alfi sala ya fi sallah ɗari shida sallah idan kai salatul fati ƙwaya ɗaya to ya fi kai sallah sallah ƙwaya ɗari shida kamar yadda ya zo a cikin wirdul jiho sannan a ciki ya ta faɗa ya ta faɗa ya kawo zancen sayyidi muhammadul bakari as-siddiqi yace nazilu masar yace wa kana qutuban shi kuma wannan malami ma qutubi ne yace inna man zakaraha marratan lam yadkhul al-janna falyaqbid sahibaha inda Allah kai yace duk wanda ya karanta salatul fati sau daya in bai shiga aljanna ba to yaje ya sha kwalar wanda ya koya mai salatul fati ko wanda ya zo da salatul fati din dole ne in dai ka kai ta sau daya sai ka shiga aljanna ya ce na tsaya ina ta ambato ina ta karanta ta wa baƙitu na ha ila ya ce har yau ya ce ne ta karanta ta ne ta karanta ta dai har zuwa wani lokaci mai tsawo ya ce har sai da ya zo aka ce wai falon mara aitu salatar latifi hal marratal wahida bi sab'ina alf khatma min dala'il alkhairati taraktu as-salatu al-fatih lima ughliqa yace sai kuma nazo na tarar da wani ma salatin ma kuma da ya ma kusa ya ma fita ma falala sai nazo na tarar da ashe ga dala'il alkhairati ita kuma dala'il alkhairati yi daya yafi wato sauka alqur'ani wato bi 70000 khatma in kai da la'ilil khairati guda to ya fi kai sauka alkur'ani sau dubu saba'in gashi nan fa a cikin littafin jama'a karantawa nake fa yawa haka yake kuma duk wanda yake so ya je ya duba ya gani ya fi dala'ilul khairat kenan shine kaji ana wannan dala'ilul khairatin duk wanda suke so sun san fa me suke yi kai ne ka tsaya ba kai kana bata lokacin ka ina fata ana fahimta yawa yayi ta yin wannan ma ya dawo saboda su falala suke bi yayi ta yayi ta yayi ta har ya dawo yace sun ma'amara ne biru ji ila salatul fati lima ughliqa yace sai malam yace in dada dawowa kan salatul fati nan tana da falala yace falamma amara ni biru ji ilaiha sa'altuhu sallallahu alaihi wasallama an fadliha nan kuma yace ya hadu da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama gashi yace falam yace sun ma'amara ni sallallahu alaihi wasallam birruju'i ila salatul fati lima ughliqa annabi ya umarce ni in dawo salatul fati yace akhbarani awwalan bi anna al-marrata al-wahidata minha ta'dilu min al-qur'ani sittu sittu sittu sittu marrat a farko yace min salatul fati ɗaya daidai take da saukar qur'ani shida ثم أخبرني ثانيا أن المرة الواحدة تعدل من كل تسبيح وقع في الكون sai ya ce min kuma kai ai salatul fati matsayinta ai tafi duk wani tasbihi da aka yi a duniya gaba daya wa min kulli zikirin duk wani zikiri wa min kulli du'ain duk wata addu'a kabirin aw saghirin karamar addu'a ko babba yace wa min alqur'ani sittatu alafi marra kai ta ma fa alqur'ani so dubu shida li'annahu min al-azkari dan shi ma qur'anin ba zikiri bane to wannan shine hujjar da ake cewa sun ce salatul fati ta fi alkur'ani sau dubu shida gashi nan a cikin a cikin jawahirul ma'ani shafi na hamsin da bakwai gashi nan kai Allah sauri ya ce daga cikin addu'o'in da aka koya mana akwai addu'ar da guda ɗaya idan ka yi ta ladanta ya fi azumin watan ramadana gaba ɗaya ya ce gashi nan wa min jumlatil adiyyati addu'a usaifi eh akwai addu'a usaifi yace almarratul wahidatu minhu thawabu sawmi ramadana wa qiyami lailatul qadri wa ibadati sana addu'a usaifi guda daya idan kai to tafi falalar azumin ramadana da ainihin wato tsayuwar dare ta lailatul qadri da kuma ibadar shekara guda yace yace bayan wannan yace wa wa wa adamu min as-sayfi addu'a da tafi du'a sayfi falala da da kadara da matsayi ita ce du'a ya man azhar al-jamila akwai addu'ar ya man azhar al-jamila su masu yin ta sun santa mai rawi yake cewa ja'a bihi jibril ila nabi sallallahu alaihi wasallam ai malaika jibril ne ya zo da shi gurin annabi ya kala lahu yace ataituka bi hadiyya yau jibril ne zo gurin annabi ya ce na zo maka da kyauta sai annabi ya ce wai da shi wai wa matar kalhadiya wacce kyauta ka zo mun da ita ya jibrilu fa zakara hada du'a sai ya gaya masa wannan du'a ya man azharal jamil sai manzon Allah wai sai ya ce wa ma sawabu man qara'a hada du'a me ladan wanda ya karanta wannan addu'a fa qala lahu jibril sai ya ce da shi lawish sham'at malaikatu sab'i samawati da malaikun sammai bakwai gaba daya in suka haɗu ala in yasifuhu su sifanta ma addu'ar falala addu'ar ya man asarul jamil ma wasafuhu ila yawmil qiyama wala hakiyama su tashi ba za su iya sifanta maka ba kuma in ma da za su zo sifantawa wa kullu wahidin yasifu ma la yasifu al akharu kowa zai sifanta abin da ɗaya bai sifanta ma ba dukkan su gaba ɗaya mala'ikun nan fala yakdiruna alai abara su iya yi ba yace yana daga cikin yana daga cikin abin da aka karantar da ni na falala a annan laha ya ƙulu fihi Allah yana faɗa akan wannan addu'a ɗin utiyahu min thawabi bi adadi ma khalaqtu fi sab'i samawat na ba da ladan wannan addu'a adadin iya halittar sammai guda bakwai duk adadin yawan su to duk shine adadin ladan wannan addu'a wa fil jannati wan nari da duk aljanna da wuta gaba da wa fil arshi wal kursi wa adadil qatari da yawan ruwan sama wal matsari da wanda ya diga wan nari da wuta duk ta duniya wa adadin hasa da adadin tsakuwa gaba daya wa ramali da yashi gaba daya yace kuma duk har yanzu annan laha yutiyahu sawabu jami'il khalaiki kuma Allah zai baka ladan dukkan halittar duniya gaba daya daga ciki dai akwai annan laha ta'ala yutiyahu sawabu 70 nabiyan idan kai wannan addu'a dan Allah zai baka ladan annabi 70 kulluhum kulluhum balagu balagu risala ila ghairi zalik dukkan su isar da manzanci gaba daya yace kuma kaga malam a ƙarshe sai ce wa hada hadisun sahihun sabitun fi sahifati amr bin shu'aib an abihi an jaddihi da ƙarshe ya rufe yace hadisi ne ingantacce yace a faragarab na ƙasa ya ce wa ƙalar sayidina radiyallahu ta'ala anhu ya ce wa amma salatul fati lima ugulika ya ce fa innahu fa inni sa'altu sallallahu alaihi wasallama aini na tambaye manzon Allah ma dangane da falalar salatul fati sai ya ce na farko a wata riwaya ne wannan sai ya ce annaha bi 600 al sala ta kai sallah dubu wato dubu ɗari shida ma 600 al a wannan riwayar kaji fa da ana dubu shida an da dubu ɗari shida ƙultu mai gida shi ne ai duka wannan kasan an ce shehu tijjani rahimallahu ta'ala shi ne ya kawo shi ya mafarki a wataran an ce a mafarki ya abin nan ya gan shi aka bashi wataran kuma an ce farke ma akwai bayanai ba akwai abubuwa a ƙasa bari dai mu to wannan kenan jama'a wannan abu kaɗan ne ɗan paragraf ne guda ɗaya na karanta mana a shafi na nawa na hamsin da bakwai to bari mu ɗan da tsallakawa kaɗan shafi na ɗari uku da ashirin shafi na nawa ɗari uku da ashirin da Allah ina nema a yi mun afuwa ku yi mun afuwa dai ku mun afuwa saboda kun san abin tambaya aka yi shi ma mai tambaya nan da ya sani da bai tambaya ba ni kuma ni kuma na jin tsoron ban tambaya ba ban amsa ba Allah ya kama ni ban ba da amsa ba amma wallahi da ba dan an faɗa ba ni ba zan faɗa ba dan ba amfani ma faɗa wannan amma dai gashi dai a littafi ana sayarwa kasuwar kurmi ni ma a can na saya faslun asamin ashara shafi na 320 daidai yace bayanin da ke cikin wannan littafin yace fi ilamihim anna shaykha huwa alwali duk wani shehi shine wali alwaliyul kamilu fi qaumihi cikakken wali kan nabi fi ummatihi kuma daidai yake kamar annabi a cikin al'umma wa annan mubaya'ata huka mubaya'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bi shehi to in yayi wa shehi mubaya'a ya bi shehi to daidai yake da ya bi annabi li kaunihi na'iban anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ai saboda shi ai na'ibin annabi ne shi shehi gashi nan a shafi na 320 daidai sai ce yace wa min akbari shurutil jami'ati bayna shaykhi wa muridihi ya ce daga cikin sharuɗa a saurara an situ akwai shehi akwai muridi mabi shehi shine yake ce da shi muridi to kai muridi da kake bin shehi akwai sharuɗa da aka shimfiɗa na farko sharaɗin bin shehi a ɗariƙa tijjaniya kada ka yadda ka yi tarayya da shi wannan shehi ɗin kada ka haɗa soyayya wannan shehi ɗin wajen fi mahabbatihi a sansa ka so shi ka so wani a shi sansa ake wahadahu la sharika lahu ba da abokin tarayya wajen soyayya wa fi ta'zimihi haka wajen girmama shi wala fi istimdadi minhu ko neman taimako wala fi linqita'i ilayhi ko kuma yankewa zuwa gare shi sai dai shi shi kadai ba a hada wani da wani kamar yadda daman suna faɗa in kana son wancan shehin fa kakka so wancan yace za a lura da wannan a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace gashi nan duk wanda ya daidaita matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da matsayin wani cikin annabawa da manzanni a wajen soyayya fi ta'zimi wal mahabbati ko fil mahabbati wat ta'zimi wal istimdadi wal inqita ilayhi bil qalbi wat tashri'i fa huwa unwanun ala an yamuta kafiran yace ai ai wanda ya daidaita manzon Allah da wani ai zai mutu kafiri ko a cikin annabawa ne haka ya faɗa illa an tadrakahu inayatun rabbaniyya bisabqi mahabbatin ilahiyya sai dai kulawar ubangiji ta same shi to shikenan anan so yake ce maka kamar yadda manzo Allah yake da matsayi sama da dukkan annabawa to shi ma fa shehi haka yake sama da dukkan kowa da kowa a duniya so matsayinsa matsayi ne babba yace fa idza arabta hada kai mai karatu in ka gane wannan falyakun al muridu ma'a shaykhihi kama huwa ma'a nabihi to muridi ya zama tare da shehi kamar yadda yake tare da annabi fit azimi yanda zaka girma annabi haka zaka girma shehi wal mahabba yanda zaka so annabi haka zaka so shehi wal istimdadi neman taimako haka walin ka ta ilahi da yankuwa koma zuwa gare shi bil qalbi wala yu'adil bihi ghayra wa karka hada shi da kowa wa fi hadhihi al umur wala yushriku ghairihi ghai- wala yushrik ghairun fihi ba a tarayya da wani a ciki wannan matsayin shehi kenan da falalarsa kadan na faɗa a ciki mu koma shafi na 366 kudan ya afuwa da shi ma um, yace alfasul alhadi wa thalathun fasali na 31 shi kuma cewa fi ilamihim annal awliya a yarawna rasulullahi ya qazatan muna suka ce muna sanar da ku waliyai duk wani wali yana ganin manzon Allah a farke shine ya qazatan wa annahu sallallahu alaihi wasallam ya haduru kullu majlisin aw makanin arada bi jasadihi wa ruhihi kuma mun suna sanar da ku cewa shi fa manzo Allah yana yana halattan kowane majalisi duk inda annabi ya ga dama a yanzu din nan yana zuwa kuma da gangan jikinsa da ransa gaba daya wannan shine aqidar su kuma wa annahu yatasarrafu wa yasiru haythu sha'a fi- fi aqtar al-ard annabi yana tasarrufi yana zuwa inda ya ga dama a duniya gaba daya fil malakuti wa huwa bi hay'atihi allati kana alaiha qabla wafati kuma yana nan a yanda yake kafin ya mutu lam yatabaddal minhu shay ba abin da ya canja wa annahu mughibun anil absari amma ba a ganin sa ne kawai a ido kama kama kama ghibatil malaika kama yadda malaiku suka buya yace kaga ai ba a ganin malaiku ma akaunihim ahya bi ajsadihim duk da cewa a raye suke da gangan jikin su yace fa idza arada Allahu an yarahu abdun rafa anhu hijaba idan Allah ya ga dama Allah ya ga dama wani bawa ya ga manzon Allah a yanzu to sai a ɗauke hijabin da aka rufe na hana ka ganin annabi din fa yarahu ala hay'atihi allati kana huwa alaiha sai ya ga annabin a bisa yanayin da yake kai ya sake cewa a faragar na gaba yace fa qul wa billahi tawfiqi wa huwa alhadi bimannihi ila sawa'i dariqi yace qala sha'arani fi lawaqihi al-anwari al-qudsiyya fil uhud al-muhammadiyya sunan littafi ne da abin nan yace fa in aktsarta min salati wa taslimi alayhi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama da salati fa rubbama tasilu ila maqami mushahadati kai za fa ka kai matsayin da zaka rinka ganin annabi ma in kana son ganin annabi yanzu ka yawaita yin salati wa hiya dariqu shaykh nuruddin ash-shanawa'i ita ce hanyar shaykh nuruddin nuruddin ash-shanawa'i wa shaykh ahmad az-zawa'i الزواوي والشيخ محمد ابن داود المنزلاني المنزلاني وجماعة من مشايخ الأسري وانا دسونا ما لمين دسوسنا غنى النبي فلا يزال أحدهم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وانا نبايا كشوا ينا يوم منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاتي ويكسر منها ينا يويت صلاتي ويتطهر من كل الذنوب kuma yana tsarkaka daga dukkan zunubi hatta ya shami'a bihi ya qadatan fi ayi waqtin sha'a duka waɗannan da kake gani suna gamuwa da manzan Allah a duk lokacin da suka ga dama so ba mamaki dan an ce maka shehi ya je ya gamu da manzan Allah wani wuri walam wa man lam yahsul lahu hada lishma'u duk wanda bai hadu da manzan Allah ba bai samu falalar gamuwa da manzan Allah ba fa huwa annahu lamma lam yahsul lahu al-ishma'u bin nabiy qadatan wazaba yake cewa eh wa man lam yahsul lahu hada lishma' fa huwa ila al-ana lam yukthir min as-salati kenan duk wanda bai gamu da annabi wato wallahi bai yawaita salati gare shi bane ala rasulillah bai yi yawaita salatin da ake so yau manzan Allah ba kenan in ka yawaita yau annabi salati fa za ka gan shi ido da ido ba waya mafarki ba a farki ake ganin shi ya sake kawowa wata riwaya daga Ahmad Zawawi yace annahu lamma lam yasul law ishma wannan malami Ahmad Zawawi shehi kenan yace wata ran bai gamu da manzan Allah ba a farke sai ya dace wa zaba ala salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam sana kamila malam sai ya daina komai ya zauna yana yi wa annabi salati shekara guda yusalli alaihi kulla yawmin khamisin alf marra duk ranar alamis kuma sai ya yi wani salati na daban sau dubu yake ya ce wannan magana haka akhbarani a sheikh nuruddin ashanawani annahu wa zaba ala salati an al nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya lazim cewa manzon Allah salati lokaci mai tsawo kaza da kaza yace kulla yawm yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati 30 alf sala salati dubu talatin yake yi yace samitu sayyidi ali al-khawas aliyan al-khawas naji sayyidi ali al-khawas yana cewa la yakmul abdun fi maqami al-irfani mutum bai zai zai matsayi na irfani ba hatta ya sira ya shami bi rasulillah ya qadatan wa mashafatan sai ya gamu da manzon Allah kiru da muzo ganin annabin tsohuwa yace wa mimman yarahu ya qazatan min as-salafi cikin waɗanda suke ganin sa a farke cikin salaf ya kawo su ga sunan kaji akwai Sheikh Abu a- Abu Madian ne al-Maghribi akwai ash- Sheikhul Jama'a kenan akwai Sheikh Abdurrahim al- al-Qanawi akwai Sheikh Musa al-Zawawi akwai Sheikh Abul Hasan al-Shazili akwai Sheikh Abul Abbas al-Mursi akwai Sheikh Abu Su'ud ibn Abil Ashair akwai sayyidi ibrahim almatubuli akwai sheikh jalaluddin suyudi hadda su suyudi ma duk suna ganin annabi yace suyudi wa kana yaqulu yana cewa ra'aytu nabi sallallahu alaihi wasallama wai annabi ya ce wai suyudi yace na ga manzon Allah washtama'atu bihi ya qazatan na ganshi na hadu da shi kiru da muzu sau saba'in da wani abu naifan wa saba'ina marra sau saba'in da wani abu haka ma sheikh sayyidi ibrahim almatabuli ya ce shi kan matubuli ma ya ce ai ba zai ma iya irge fala yusi shima'uhu bihi ba zai ma iya irge adadin haduwarsa da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wani hali da yake ciki yana gamuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai abul abbas al-mursi yake cewa lawi lawishta lawishta jaba anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da annabi zai sa min hijabi ya rabu da ni a ce bana ganin annabi in ji wannan babban malami sa'atan na awa ɗaya lokaci guda ya ce ma a dattu nafsi min musulmi wallahi to ni ban ɗauka ni musulmi bane in dai na juya na ga ban ga annabi ba to gaskiya ni ina ganin ni na zama arne ba musulmi bane in ji wannan bawan Allah kenan kullum yana tare da annabi ya ce wiridin a sheik ahmadu zawawi arba'una alf salati yake ya ce salati salati yana yin salati salati guda dubu arba'in ga sunan dai maganganu masu tarin yawa to wannan kaɗan kenan daga cikin wannan shafuffuka ko ku yi haƙuri sai mu tsallaka shafi na nawa muka ce shafi na 380 380 300 da nawa da 80 shi kuma 380 yana bayani ne akan al-azkarul lazima li dariqatil ahmadiyyah al-muhammadiyyah al-ibrahimiyyah al-hanafiyyah al-tijaniyya wannan shine zikiran wannan dariqa din kamar yadda yake bayani yace waɗannan azkar akwai zikirai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rattaba istighfari 100 yi wa manzo Allah salati 100 bi ayyi sigatin kanat kowane siga ka yi wa annabi salati ɗari sannan hailala ɗari ya ce waɗan hadihil azkar waɗannan annabi ne ya ce a yi su wa amara bi talqini ha kuma ya ce a koya wa duk wanda ya nemi a koya masa cikin musulmi babba yake ko karami a can har ya zo yake magana akan ita salatul fati ya ce wa kaunu salati ala sallallahu alaihi bi salatul fati lima ughliqa ya ce yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yin salati da salatul fati amma afdal wa akmalu lima fiha min al-fadl al-azim duk salatan nan da aka ce ayi amma yi wa annabi salati da salatul fati shi yafi fa wa sawabul jasim babban lada salatul fati ita tafi alladhi la yuqaddaru qadaruhu la yuqaddaru qadaruhu ba isa faɗi kadarin ba illa alladhi imtanna bihi min faidi fadlihi sai wanda Allah ya masa falala ya samu wannan lokacin yin salatul fati din ba da salatul subuh ila waqti duha bayan sallar asuba har lokacin sallar walha duka lokacin ta ne yace da kuma sallar la'asar zuwa sallar isha'i sannan yace daga cikin al-azkarul lazima li dariqatil al-wazifa daga cikin zikirai da ake so a yi akwai wazifa daga nan aka samu wazifa wahiya ga yadda wazifa take وهي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 30 مرة سو 30 صلاة الفاتحة لما أغلق سو 50 50 مرة amma ya ce wala ya fifil wazifati gairiha duk wazifar da aka yi ba a yi salatul fati ba to ba ta yi ba ya ce ga ta nan wahi Allahumma salli ala Muhammadin al-Fati lima ughliqa sayyidina Muhammadin al-Fati lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim sai kuma la ilaha illa Allah mi'ata marra akwai kuma jawharatul kamali ita kuma jawharatul kamali ana yi guda goma sha uku ne Allahumma salli وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحا... الحائطة منين بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المكونة الآدمي وأني نيجا شارك الشيء sannan kuma ya ta kawo dai salatai wadda ake a cikin wazifa din to wannan kuma an yi bayani ne akan inda aka samu wazifa da falalata ga tunan an karantar da mutane kun fahimci wannan to sai mu tsallaka shafi na 390 da da 90 da nawa da takwas dan saboda kurewar lokaci mu dan dakata anan 300 da nawa da 98 398 398 a cikin wannan shafi na 398 ya ce alfaslu sadis wa talatun shafi na a wannan fasali na 36 shi kuma ana bayani ne akan zikir fadlu shaykhina radiyallahu anhu wa ardahu falala shaykh tijani wa annabihi wa bayani annahu huwa khatimul awliya shi shaykh tijani shine cikamakin waliyai babu wani wali bayan shaykh tijani duk wani wani shayin wani dariƙa da yace yana abin nan to ba shi bane shaykh tijani shine yace wa sayyidul arifina wa imamus sadiqina duk wannan matsayinsa ne yace qutubi ne yace wa mumiddul aqtabi wal aghwasi duka wannan qutubai da gausi gausi duk shi yake taimaka musu al qutubul maktumu kenan al barzakhul maktumu alladhi huwa al wasilatu bayna al anbiya'i wal awliya'i shi kuma shehu tijani shine wasila tsakanin annabawa da waliyan Allah ba wanda ya isa ya haɗu da annabawa ɗin sai ta hanyarsa don shi ne mai kabiru sha'an gashi nan dai ta bayani akan falalansa gaskiya wasu abubuwan ba zan iya faɗansa wani duka ga suna a rubuce ya kai mai tambaya bisa ga amana ta ilimi da ka tambaye ni menene jawahirul ma'ani ga jawahirul ma'ani me yake cikin jawahirul ma'ani ga kuma kaɗan daga cikin abubuwan da suke cikin jawahirul ma'ani ga abubuwan da ke cikin jawarar ma'ani kuma wannan shine littafin shine kuma suka yarda da shi a matsayin littafin su da shi suke yi wa Allah bauta da sauransu so ya rage gare ka kuma in ka ga zaka abu na mu dai gaskiya Qur'ani ya ishe mu da kuma hadisan Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da na biya bashi ko to da Allah idan an ji zafi ai hakuri kun ga ba zagi a ciki ba cin mutunci ba komai abinda aka faɗa ne na faɗa ko ba haka bane ba saboda saboda ka san lokaci ne na ƙare ƙare a ce ka ji gashi abin da ke ciki ne kawai ni ban ma yi ta'aliki ba ban ce kaza haka kaza ka kawai abin da ke ciki ne kuma ni yanzu ban faɗi wani ra'ayi ba ya rage gare ku ku kuma sai ku je ku yi aiki wanda ya ga zai ɗauka bismillah gashi ana sayarwa sai je ta yi amma dai ni na gaya muku ni dai a da'awa ta qur'ani ya ishe ni da sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kuma salati duka ni ban yarda da wani salati ba da yafi na annabi salatin ibrahimiyya din nan shi nake yi kuma shi nake neman Allah ya kashe ni akai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك